ilimi trust islamic center nan garin maiduguri jihar borno yau muna yammacin goma sha tara ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da arba'in da bakwai hijiran zuwa madina kuma ya dace da takwas ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya allah muke roko ya datar da mu mana taufiki ya sa albarka cikin abubuwan da za mu karanta za mu fassara da kuma za mu tattauna ya ba mu zama lafiya ya kare mu da al'ummar mu gaba da daga sharrin makiya jiya a mun kusa mu kai ƙarshen ayata 61 a cikin wannan sura mai albarka sura da hud alaihi salam yau kuma insha Allah malam zai sake karanta mana ayar mu karasa gabar da bamu kammala bayani akai ba الله سبحانه وتعالى لا تدم نعم وإلى ثمود أخاهم صالحا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب الله تعالى كتب إلى ثمود أخاهم صالحا مأيكو وثمود ولنؤونسوا النبي صالح qala yace da su ya qaumi ya ku mutane na ubudullah ma lakum min ilahin ghairu ku bauta wa Allah shi kadai banda Allah ba ku da wani abun bauta huwa ansha'akum min al-ardi Allah ta'ala shine ya halicce ku daga ƙasa wasta'amarakum fiha kuma ya ba ku dama kuna raya ƙasa fastaghfiruhu saboda haka ku nemi gafararsa thumma tubu ilayhi sannan ku tuba zuwa gare shi ku aikata kyawawan ayyuka idan kun yi zunubi ku gyara kurakuranku ku tuba zuwa ga Allah inna rabbi lalle ubangiji na qaribun makusanci ne mujibun mai amsawa ne anan muka tsaya ko inna rabbi qaribun lalle ubangiji na makusanci ne ma'ana bayan ce da su fastaghfiruhu ku nemi gafararsa thumma tubu ilaihi sannan ku tuba zuwa gare shi idan kun nemi gafararsa kuka tuba zuwa gare shi to Allah nan yana kusa kuma zai saurare ku yana jin neman gafararku ya san da tubarku kuma zai amsa muku ya karbi gafararku ya karbi tubarku Allah subhanahu wataala makusanci ne ga bayinsa wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid amma kusanci ta yaya kusanci da halittarsa da ilminsa da jinsa da ganinsa amma Allah subhanahu wataala ya fada mana a cikin alqur'ani ar-rahmanu 'ala al-arshi istawa Allah ya daidaita akan al-arshi daidaituwa wadda ta dace da zatinsa amma Allah subhanahu wataala yana tare da bayi yana kusa da bayi da ilminsa da saninsa da ganinsa kamar yadda Allah ta'ala ya ambata wannan a gurare a cikin alkur'ani ko malamai suka kara bayani alam tara anna Allah ya'lamu ma fi samawati wa ma fil ard ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala akthara illa huwa ma'ahum aina ma kanu thumma yunabbihum bima 'amilu yawm al-qiyamah inna Allah bikulli shay'in alim Allah subhanahu wataala yana tare da bayi duk sanda ake ganawa mutum biyu ne ko mutum uku ne ko mutum shida ne ko saboda haka duk abin da kuke tattaunawa Allah subhanahu wataala yana ji babu abin da yake buya ga Allah subhanahu wataala sai Allah subhanahu wataala yake cewa illa huwa ma'akum duk inda kuke illa huwa ma'ahum aina ma kanu duk inda mutane suke Allah subhanahu wataala yana tare da su amma da me da ilminsa to shasa malamai suka ce Allah ta'ala ya fara wato ayar da al'ilm da sani alam tara anna Allah ya'lamu sannan kuma Allah ta'ala ya rufe ayar da me inna Allah bi kulli shay'in alim to farkon aya da ƙarshen aya sun fassara faɗin Allah illa huwa ma'ahum aina ma kanu wato Allah yana kusa da ku yana tare da ku da ilminsa da ganinsa saboda haka Allah subhanahu wataala yana kusa da bayinsa babu inda zaka je babu inda zaka shiga ya zama Allah baya ganin ka baya jin ka to sha sa nana Aisha take cewa dangane da wato Hawla bintu Tha'laba da kuma mijinta Aus ibn Samit wanda Allah subhanahu wataala ya saukar da kada sami Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma wanda Allah ta'ala ya saukar da waɗannan ayoyi a kansu Aus ibn Samit yayi zihari da matarsa yace ke kin haramta gare ni kin zama to kamar uwata wanda shine zihari duk da mutum ya kamanta matarsa da uwarsa wannan matar ta haramta gare shi sai in ya kafara kafaran da Allah ta'ala ya ambata cikin suratul mujadala to ta tsuha ta masa ta haifa masa ya to can bayan ta tsuha kwatsam ya zo ya mata zihari hankalinta ya tashi ta kai kara gurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tana tattaunawa da manzan Allah to manzan Allah ya faɗa ita ma ta faɗa saboda damuwarta tana nuna damuwarta gurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tukuna Allah ya saukar da aya a kanta mahallu shahid anan sadda ta je gurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tana gabatar da damuwarta gaban manzan Allah na Aisha tana zaune a gefe tana jinsu to take cewa tabarakallazi wasi'a sam'uhu kulla shay albarkatunsa sun yawa Allahn da ganinsa ya yalwaci komai da komai babu wani motsi da za a duniya Allah bai ji ba sam'uhu ke wasi'a sam'uhu kulla shay jinsa Allah subhanahu ta'ala jinsa ya yalwaci komai da komai babu abin da za a yi wani motsi da za a yi ko za a faɗi wani abu da Allah subhanahu wata'ala bai ji ba a ko'ina ne muryar dabba ce muryar mutum ne a boye aka yi a sarari aka yi babu abin da za a faɗi Allah bai ji ba to take cewa inni la asma'u kalama khawlata binti thalaba wa yakhfa alayya ba'dahu sanda tana zaune a gefe tana magana da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ita haula da Aisha take cewa wata maganar ina ji wata maganar bana ji wata maganar ina ji amma wata maganar bana ji waya tashtaki zawjaha ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ana cikin wannan sai Allah ya sauka da aya qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka hadda ta'kidi da hakika tabbas Allah ya ji wato wannan da take kawo tana tattaunawa da kai tana jayayya da kai ta kawo karan mijinta to saboda haka Allah subhanahu wataala yana kusa da bayi da jinsa da ganinsa da ilminsa to sha sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna wa sahabbai ladaban zikiri idan za su yi zikiri ba sai sun daga muryarsu dagawa da ta wuce iyaka ba da Allah ta'ala yana ji dama da ka daga muryarka ne idan ba a jin muryarka kana addu'a ko kana zikiri ka samu lada ladan kana nema daga wurin Allah subhanahu wata'ala to digin da kai Allah subhanahu wata'ala yana jinka suna tafiya haibara ko suna dawa daga haibara sahabai suna kabar bari suna daga muryarsu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da su a cikin hadisin Abu Musa al-Ash'ari hadisin Bukhari da Muslim irba'u ala anfusikum ku sauƙaƙa wa kawunanku kada ku takura wa kawunanku kada ku wahal da kawunanku ku sauƙaƙa wa kawunanku innakum la tad'una asamma wala ghaiba Allah da kuke roƙonsa ba kurma bane ba kuma wanda baya nan bane Allah yana nan yana jin ku sanda kuma ba kurma bane innakum tad'una sami'an qariban wa huwa ma'akum Allah da kuke masa zikiri kuke roƙonsa kuna neman ya amsa muku kuna neman ladansa mai ji ne makusanci ne gare ku yana tare da ku a wata riwayar walakin tad'una sami'an basiran Allah da kuke roko Allah ne wanda yana ji wanda kuma yana gani saboda haka Allah subhanahu wataala yana kusa da bayi da ilminsa da saninsa da jinsa da ganinsa wannan zai baka kwarin dagewa da addu'a in ka san duk addu'a da za ka yi Allah yana jinka yana kusa da kai duk abin da addu'a ibadar da za ka yi Allah subhanahu wata'ala yana jinka to ba ka da matsala ba za ka samu kokontun cewa cin abin da nake yana isa ga Allah ko ba zai isa ga Allah ba misali za ka aika inda mutane ne za ka aika saƙo ko wata bukata a kaiwa wani ya biya bukatarka to bayan ka tura nan saƙo ko wasiƙa za ka tsaya kana tunani shin saƙon ya isa gare shi ya san da bukatata ya ma fahimci bukatata ka wani akwai wannan shakkar kana neman bukata wani wani ka tura wani ga Allah in ka ji ka fada wani tura mu abu kaza ko misali ko text message ka tura wani kana neman taimako a gurinsa kasa kana kokonto anya text nan ya isa gare shi kuwa ya samu ya karanta kuwa kana cikin damuwa in ba shi ne zai faɗa ma cewa eh na samu na karanta ba sakon ka ya isa gare ni ba amma Allah subhanahu wataala baka da wannan matsala a duk inda kake a duk halin da kake ciki in ka ce ya Allahu Allah yana kusa da kai Allah ya ji ka to wannan zai baka ƙwarin gwiwa ka dage da addu'a domin Allah subhanahu wataala yana jin ka sai kuma abu na gaba to qaribun yana kusa tunda yana kusa kuma me zai maka mujibun mai amsawa yana kusa da kai da ganinsa da jinsa da ilminsa kana kai kukanka Allah subhanahu wataala wato zai amsa maka inna rabbi qaribun mujib wannan gaba ta dace da fadin Allah subhanahu wataala wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وإذا سألك عبادي anni. idan bayin bayina suka tambaye ka dangane da ni kamar da wasu athar suka zo wasu suka tambaye manzon Allah shin ubangijinmu yana kusa ne za mu gana da shi ko yana nesa ne za mu daga murya mu kira shi sai Allah ta'ala ya saukar da aya wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib wata wata latifa da malamai suke fada a sauran ayoyi na tambaya yas'alunaka yas'alunaka suna tambayar ka jawabi yana zuwa ne da kul kace da su amma anan wa idza sa'alaka ibadi anni ba ce da su kul fa inni qarib ba kai tsaya kace fa inni qarib saboda tabbatar da kusancin Allah subhanahu wataala ga bayinsa ba shamaki tsakaninka da Allah subhanahu wataala kakan ka samu shamaki tsakaninka da Allah subhanahu wataala to laifinka ne kila zunubanka ne kai nisa da umarnin Allah subhanahu wataala saboda haka Allah subhanahu wataala wato yayi wa bayinsa alkawari zai amsa musu wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum wannan alkawari ne na Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala baya saba alkawari kuma a hadisin wato Salman al-Farisi a cikin Abu Dawud da Tirmizi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karim yastahyi min 'abdihi idha rafa'a idha rafa'a yadayhi an yaruddahuma sifra Allah wato albarkatunsa sun yawa kuma ya ɗaukaka hayyun mai kunya ne karimun mai karamci ne yastahi min abdihi yana jin kunyar bawansa idza rafa'a yadayhi idan ya daga hannayensa yace ya Allah an yaruddahu masifran Allah ya maida hannayensa ba komai bai biya bukatarsa ba insha Allah yana jin kunyan bawa wace irin kunya wannan ba ne maka daga tawili ba haka manzo Allah ya karanta sahabbai suka karanta suka kyale to ashe Allah subhanahu wataala inda har bawa ya daga hannu zai amsa masa har yana jin kunyar bawa Allah bai amsa masa ba to tambaya da daga cikin mutane suna yi in dai haka ne to ya yau shekara goma ina roƙon Allah Allah bani arziki ko dubu goma ban samu ba ina neman lafiya shekara goma ina addu'a Allah ba samu lafiya ba kuma malamai suka ce in ka yi addu'a kam sai Allah ya amsa maka to manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada amsa dama manzan Allah shi yake hadisi shi yake fassara alqur'ani abinda qur'ani ya dunkula ya kawo a dunkule hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana ƙara bayani akai hadisin Abu Hurairah wanda Imam Tirmidhi ya rawaito manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma min rajulin yad'u Allah bi du'a babu wani mutum da zai roki Allah wata bukata zai wata addu'a illa stujiba lahu sai an amsa masa duk wata addu'a da zaka ya Allah ina neman biliyan da ya Allah ina neman lafiya ya Allah ina neman ilmi ya Allah ina neman arziki ya Allah ina neman zuriya ya Allah ina neman zama lafiya a kasar mu duk wata addu'a sai Allah ya amsa amma kuma ta yaya Allah zai amsa maka sai manzan Allah ce fa imma an yu'ajjala lahu fi dunya aw imma an fa imma an yu'ajjila lahu fi dunya imma Allah ya gaggauta ya baka anan duniya abin da kake so kana min yara biliyan da sai Allah ya baka lafiya Allah ya baka ilimi Allah ya baka anan duniya an fahimta wa imma an yaddakhira lahu fil akhirah ko kuma Allah ya jinkita ma zuwa lahira shekaranka talatin kana addu'a Allah ya sa kasuwanci na ya bunƙasa kana nan babu abin da babu abin da ya karu kana inda kana kasa albasa bakin kasuwa mun da market shekara talatin a cikin it wani maka zo ka iti kafin shekara uku kwana goma goma har shekara uku kana addu'a ya Allah wannan kasuwancin Allah ya Allah ka bunƙasa shi amma kuma kasuwanci babu abin da ya karu yamun laili addu'ar da kake yi kenan ka zo sallan juma'a addu'ar da kake yi ka yi azumin litinin da hamis addu'ar da kake yi kasuwanci kasuwanci sai ka ji a ranka cewa Allah bai amsa maka ba a shi kai baka sani ba Allah ya ta yana tara ma a gobe kiyama ne sai ka je ana hisabi kana dardar anya yau na zamu haye kuwa suwa ne ma yadda suke da imani malamai maza yadda suke anya yau za mu kai labari kuwa kwatam sai a kira ka wane dan wane ka yi addu'o'i a duniya eh me ka nema arziki na nema ya Allah ka samu ban samu ba to ga an ta ga lada ba iyaka a sa cikin mizanin ka kila wannan zama sanadiyar shigar ka aljanna to Allah karimi ne idan Allah ya hana ka Allah mai zai samu mutum ne idan ka nemi wani abu zai hana ka don ya huce ko don ya baka haushi ko ya nuna maka fifiko ya nuna yana da shiga baka da shi ya biya wata bukatarsa rauni irin na dan adam amma Allah ya halice ka ba da neman ka ba kai ka nema ba ba kai ka ba da shawara ba ya kawo ka duniya in ka ce ya Allah ya hana ka me zai karu da shi sai abu na uku da manzan Allah ce wa imma an yi kaffara an humi zunubi bi kadiri ma da'a kana ta addu'a Allah ya baka arziki kana ta addu'a Allah ya baka arziki baka samu arziki a dai kana ta zunuban da duk kake yi Allah yana kankarewa a sanadiyar wannan addu'a da kake yi gobe kiyama sai a ce kai zunubi kaza da kaza kai zunubi kaza da kaza amma an kankare maka su saboda addu'ar da kai kai ta yi don ka samu arziki an fahimta kamar da wasu malamai suke fada ta yi kuma Allah ya amsa maka amma ba abin da ka roƙa ba ta yi ka shekara goma shekara talatin kana neman arziki Allah bai baka arzikin ba amma Allah sai ya baka lafiya ta shekara goma ko ciwon kai bawo an fahimta mun kawo misali wancan mutum ko wanda shekara sittin ko ciwon kai bai yi ba a ce gode wa Allah ya ce ai wannan lafiya gara naira dubu biyar gona butulci ne bai sani ba kila ba shi arzikin Allah a jarrabe shi da rashin lafiya ya kasa jin dadin lafiyar a dukiyar kuma dukiyar duk ya tafiya wajen magunguna da zuwa asibiti to Allah ta'ala zai iya musanya maka da wani abu ka ta roƙi arziki Allah ya baka sai Allah ya baka lafiya ko kuma Allah ya albarkaci zuriyarka kada roki arziki amma yaranka goma yaranka bakwai yaranka takwas goma sha amma duk sai Allah ya kyautata tarbiyyarsu babu yaron da zai baka wahala su je makarantarsu su yi karatunsu suna maka ladabi suna maka biyayya kai kana ganin Allah bai amsa maka ba Allah ya canja maka da wannan to saboda haka me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake fada mana wannan dan ka samu yaqinin cewa in dai har ka daga hannu kace ya Allah ka ji cewa Allah ya amsa maka sawa'un ka samu abin da kake so ko baka samu abin da kake so ba ka ji dai cewa Allah ya amsa dan kar ka samu shakka dangane da al'amarin Allah ba dan haka ba za ka samu shakka ka roki Allah shekara goma baka samu biyan bukata ba kuma Allah yake fa inni qaribu jibu da'wata da'i astajib astajib lakum sai mutum ya samu shakka amma da jin wannan kaga ba za ka samu shakka ba dan tsare imanin ka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan karka samu shakka dangane da al'amarin Allah manzon Allah yake mana wannan bayani ana fahimta to manzon Allah ya sa sharadi malam yad'u بإثم بإثم أو قطيئة رحم au yasta'jil Allah zai amsa maka amma sharadin kare ya zamanto a cikin addu'ar taka karo ki zunubi abinda Allah ya haramta ya Allah ka kashe wani ya Allah ka ya Allah ka sa ya Allah ka sa ni in ya tsafi to wannan zunubi ne Allah ba zai amsa ba aw qati'ati rahim ko akwai yanki zumunci a ciki a cikin addu'ar taka Allah ba zai amshi wannan ba ko kuma idan ka yi gaggawa Allah ba zai amshi addu'ar ka sai yin sahabbai suka tambaye shi ya rasulullah wa kaifa yasta'jil ta yaya mutum zai addu'a kuma zai gaggawa sai manzon Allah ya ce ya kulu mutum zai ce bayan addu'a da'autu rabbi na roki ubangiji na wa mastajaba li bai amsa mun ba kawai ya yi gaggawa in ka yi gaggawa to Allah ta'ala ba zai amsa maka ba Allah ta'ala zai amsa maka wani sa'ayin abin da kake so dun za a baka amma ba a lokacin da kake so ba ta yi idan ya baka a lokacin da kai ka nema ba zai zamanto alheri gare ka ba sai bayan shekara goma sai bayan shekara shida sai bayan shekara talatin makila annabi ayuba da Allah jarrabe shi yana ta addu'a shekara nawa yayi a riwayar ibn hibban shekara goma sha takwas wa ayuba idh nada rabbahu a wannan yanayin shekara goma sha takwas yana ta'addu'a annabi yaqub alayhi salam ya rabu da ya rabu da ɗansa annabi yusuf shekara nawa yana karami suka rabu yaji suka hadu sai da zama wata babba shekara nawa ba addu'a ne ba addu'a sai mu ci Allah bai amsa masa ba can daga ba Allah ya amsa masa to saboda haka wani sa'ari zaka yi addu'a amma ba a lokacin Allah zai amsa maka ba idan kuma Allah ya ga dama kai addu'a abin da kake so nan take Allah ya baka kana daga hannu kace ya Allah ina da kaza kaza kana sauke hannunka sai ka ce to ga bukatar ka duk yana faruwa Allah yana nuna ikonsa ne da kudurarsa kai da abin da ake so kai imani kada imaninka a ya rauni saboda haka abin da ake so a addu'a ya ƙini tabbaci a cikin zuciyarka cewa Allah zai amsa maka kada ka samu kokonto dangane da al'amarin Allah subhanahu wa ta'ala kuma kada ka munana wa Allah zato kada ka munana wa Allah zato ka ji cewa Allah ya amsa maka kila Allah ya jinkirta zuwa lahira kila Allah ya canja maka da wani abu kila Allah ya gafarta ma kurakuranka kila Allah nan gaba ne zai baka abin da kake so yanda kuma ikhlasi tsarkake niyyarka sannan kuma hudurul qalb kamar yadda jiya muka yi ishara wani malami yake cewa shi bai san sharadi na addu'a mai tasiri a cikin addu'a kamar hudurul qalbi ba sanda kana addu'a zumanto zuciyarka ta hallara abinda kake fada da bakinka shine a cikin zuciyarka kana ji a cikin zuciyarka to wannan yana tasiri wannan addu'a ta waɗanda abadu sai a kiyaye su da kuma tare da lura da ladabin addu'a wato lokuta masu albarka akwai lokutan da ana sa ran Allah yana amsa addu'ar bayi sannan kuma yanayi wanda yana cikin larura wanda yana cikin wanda ya yi azumi a duk waɗannan alura da su sanda kuma mutum ya zamanto yana da alwala ya fuskanci alƙibla ya daga hannu duk wannan laduba ne suna da tasiri wajen amsar addu'a kuma babba daga ciki wajen abubuwan da su sa mutum addu'arsa ta samu karbuwa abin da yake yana da wahala mu 'yan Najeriya shi ne me cin me cin halal cin halal ya zama abincinka da shanka da inda kake zama da abubuwan da kake amfani da su halal hadisin fa'anna yustajabu lahu bai nuna cewa ba za a amsa maka ba a nan istib'adi aka yi fa'anna ta yaya mana yana da wahala Allah ya amsa maka amma komai cin haram ɗinka in Allah ya ga dama kada cewa ya Allah Allah ya amsa amsa maka ai arni ma ba Allah ya amsa masa to amma istib'adi ne in dai ka rayu cikin haram cinka haram shanka haram wa malbasu haram tabarka haram wa ghudhiya bil haram a cikin haram ya taso ta yaya Allah zai amsa maka ma'ana yana da wahala istibad an kawo wannan ne domin ka guji cin haram tsoratarwa ce amma duk da haka idan Allah ya ga dama ba zai yi ka ce duk wanda yake yana cin haram Allah ba zai amshi addu'arsa ba ka ji fa anna yustajabu lahu istibadi tunda an yi istibadi kuma akwai matsala kenan ai ko to ya kamata a ce mutum ya nisanci wannan to kuma a Najeriya a yau in baka cin haram kai ne me wanda za a gujewa kai baka da wayewa baka san zamani ba kai kare zaka kawo gyara kai kare zaka gyara matsiyaci shi bai ci ba bai bari an ci ba matsiyaci sunanka matsiyaci amma wanda yana kwasa da yawa ya kwashi arzikin al'umma ya kai yan uwansa umra ya yi manya-manyan gine-gine ya sa yan uwansa motoci sace wani ya haye ya haye to Allah subhanahu wataala gyara mana halayenmu to abun mamaki a Najeriya wato samun gyarar tana da wahala saboda an bata mana kwakwalwa da tunani yanzu wani ya zama misali chairman misali wuce zai kamanta zai kamanta zai muku adalci ba taba dukiyar local government ya mai da hankalinsa wajen gina makarantu da asibiti da raya makarantu da ba da scholarship ba zai saci kudi in ka zo ya baka na suna ko za ka aurar da yarka ba ba da wannan zaginsa ake yi ko ba ka ba yanzu kuna zaginsa don bai saci hakkinku ba kowa gaba ne kuna zaginku don me bai saci hakkinku ba ba wai magana bai sata ba bai saci hakkinku ba kudin lokacin rumanin na waye ba naku ba ne sai ku ce kai matsiyaci ne don baka yi mana sata ba don baka saci hakkinmu ba an da kuma zai saci hakkin naku sai ku ce kuna da kana da kirki kai mutumin kirki ne to ta yaya za a samu gyaran wayannan kun zo sai ku ce ba asibiti ba wuta kuma hatta a cikin zuciyarku ba ku ƙi zaluncin ba ba ku ƙi zaluncin ba mara minkum munkaran fal yughayyiru bi yadihi fa illam yastati wa bi lisani fa illam yastati alal aqalla me ka kiya cikin zuciyarka yanzu kun kiya cikin zuciyarku ne kun ki ba ku ki ba to ta yaya zaluncin zai tafi ko kuma kuna son zaluncin ta yaya zai tafi sai hankali Allah subhanahu wataala ya jiminci al'amarin mu na'am qalu ya salih قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب
Allah ta'ala ke cewa qala annabi salih yace ya qaumi ya ku mutane na ara'aytum ku bani labari in kuntu ala bayyinatin min rabbi idan na kasance akan wata hujja daga ubangiji na wa atani minhu rahmatan
قالوا يا صالح yahudun ce
كسلك يا ده ah afwan qalu suka ce ya salihu ya kai salihu kada kunta fina marjuwa da hakika ka san- ka kasance a cikinmu a marjuwa ana maka kyakkyawan fata na alkhairi qabla hada kafin wannan abin da ka zo mana da shi a tanhana in za ka hana mu an na abu da ma ya abu da aba'una mu bautawa abin da iyayenmu da kakanni suke bautawa wa innana lafi shakkin mimma tad'una ilaihi murib lalle fa tabbas mu muna cikin shakka dangane da abin da kake kiran mu zuwa gare shi muribin kuma wannan abin da kake kiran mu zuwa gare shi mai sa shi yana jawo shakka muqi'un fi shakk yana sa mu cikin shakka to bayan annabi salih alaihi salam ya fada musu sakon da ya zo da shi kuma ya fada musu irin ni'imar da Allah ta'ala ya yi musu shin kuma ya fada musu irin sakayya da za su samu idan sun yi imani da Allah sun nemi gafararsa sun tuba zuwa ga Allah Allah yana nan kusa yana kusa da su makusanci ne zai amshi tubarsu kuma zai gafarta musu to sai kuma sai kuma anan suka mai da martani to wani irin martani suka bayar martani na alkhairi ko martani na sharri qalu suka ce ya salihu ya kai sa- salihu kad kunta fina marjuwa ka kasance wanda ana yi maka kyakkyawan fata a cikinmu ma'ana muna ganin ka kana da hankali muna ganin ka za ka wa mutane amfani muna ganin ka kila ka zama shugaba wanda za a dogaro da shi ana maka kyakkyawan fata kamar yadda ake cewa akwai expectation a kanka ana sa ran za ka zama wani abu a nan gaba ka zama babban mutum wanda ana ji da shi a gari an fahimta muna maka kyakkyawan fata fatan mu a kanka na alkhairi ne ba ma- ba mai maka mummunan zato ba mu raina hankalinka ba ba mu raina tunaninka ba mun san asalinka kuma muna sa ran nan gaba za ka- za ka zama to wani abu malamai suka ce wannan ai kyakkyawar sha- shaida ce suka yi masa ko ba gaba ne sai masa kyakkyawar shaida sun nuna cewa shi mutum ne mai kyawawan ɗabi'u ba shi da matsala kuma zababbe ne a cikin al'ummarsa wannan shaida ce da kansu tunda suka ce mun kasance muna maka kyakkyawan fata mun yi da hankalinka da tunaninka an fahimta amma me suka ce qabla hadha kafin ka zo ka ce kai annabi ne kafin ka zo ka fara wannan da'awa da kake mana mu bauta mu daina bautawa gumaka ko allolin da iyayenmu suke bauta musu kafin wannan kai mutum mai hankali ne amma yanzu baka da hankali kafin yanzu kai mutumin kirki ne amma yanzu baka da kirki kafin yanzu kai mai asali ne amma yanzu baka da asali kafin yanzu muna ganin za ka yi wa mutane amfani amma yanzu ba ma ganin za ka yi wa mutane amfani Ka nan ta- nan take me zance ya canja al'amari ya canja me laifinsa saboda ya ce malakum ubudullaha malakum min ilahin ghairu ku bauta wa Allah shi kadai kuma bayan Allah ba ku da wani abun bauta sai Allah subhanahu wa ta'ala to kaga wannan dama shine irin yadda wato kafirai suke mayar da ah, da'awar annabawa idan annabawan suka yi musu da'awa kalu suka ce ya salihu kad kunta fina marjuwan qabla hadha atanhana yin zaka hana mu an na'budu ma ya'budu aba'una zaka hana mu bautawa abinda iyayenmu suke bauta musu ma'ana sun yadda da iyayensu saboda haka suna ganin iyayensu na kan gaskiya shi kuma annabi annabi salih alaihi salam ya zo yana nuna cewa iyayensu abinda suke ba daidai bane don wannan tabi'a ce irin na dan adam wato yadda da iyayensa da kakanni domin kowa yana alfahari da iyayensa da kakanninsa to zato da yake wa iyayensa cewa iyayensa suna kan daidai to shi yasa suke kafa hujja da wannan abin da iyayenmu muka tarar suna yi ka zo ka ce mana ba daidai ba to mu ba za mu yadda da wannan ba wa innana lafi shakki mimma tad'u tad'una ilayhi murib wa innana lafi shakki mimma tad'una ilayhi murib ba ma wannan ba mu fa muna cikin shakka dangane da abin da kake kiran mu zuwa gare shi ba mu san abin da kake kiran mu zuwa gare shi na gaskiya ne ba ba mu yadda da wannan ba ba mu san da gaskiyarsa ba kamar da Allah ta'ala ya fara cikin wata aya قال الملأ الذين استكبروا من قومه الذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه ولن suka yi imani da annabi Salih alaihi salam su masu fada a ciki a cikin gari suna fada musu yanzu ku kun yadda Salih manzo ne daga Allah kun yadda da wannan yanzu kun yadda da wannan da hankalinku da tunaninku kun yadda shi manzan Allah ne yanzu ta duk wannan shakka ce ba su yadda ba muribin ma'ana abin da kake wannan sifa ce na mata du'una ilai abin da kake kira mu zuwa gare shi muribin ma'ana muqi'in fi raibi yana jawo shakka yana sa yana jawo yana sa mutun shakka ba abu ne da mutum zai yadda da shi ba saboda haka mu ba za mu yadda da wannan ba kaga yanzu jawabinsu bai daɗi ba ba su girmama saƙonsa ba ƙala wani jawabi kuma annabi sale zai ba su da ba tattaunawa ce ki kawo hujja su kawo shubuhar su miyar shi kuma ya warware shubuhar tattaunawa ce hanya ce ta da'awa dama da haka za ka gamsar da mutum ba wai kana zuwa ne kana faɗa wa mutum kawai nan take kowa zai karbi sakon da ka zo da shi ba wani kana zuwa kana masa bayani yace malam na gamsu na gamsu wani kuma sai dole sai ka tattauna da shi ka ja ku ta jayayya ku ta jayayya tukuna kafin ka gamsar da shi to bayan sun kawo wannan shubha qala sai annabi salih alaihi salam yace ya qaumi ya ku mutane na ara'aytum ku bani labari in kuntu idan na kasance ala bayyinatin min rabbi bisa ga hujja ku kwara daga gurin ubangiji na wa atani minhu rahma kuma ya bani rahma daga gare daga gare shi faman yansuruni waye zai hana ni min Allah daga azabar Allah in asaituhu idan na saba masa fama tazidunani kuma za ku kare ni da komai ba gaira taksirin banda tabewa banda asara ya qaumi ya ku mutane na ara'aytum ku bani labari in kuntu ala bayyinati min rabbi idan na kasance bisa ga hujja da gurin ubangiji na ma'ana ya zo da hujja da gurin ubangijinsa hujja mai gamsarwa hujja bayyananna to haka wannan na nuna cewa mai kira mai dawa ya zamanto in zai wa mutane wa'azi abinda zai fada musu zamanto yana da hujja akai in kace halal ina hujja in kace haram ina hujja in kace daidai ina hujja in kace ba daidai ba ina hujja kada ka yi wa mutane wa'azi da zato da abin da baka da tabbas da abin da yake kai ma a wani guri ne kaji wani yana ce wani abin haram ko wani malami dan uwanka ko malaminka baka da tabbaci baka da tabbas inda za a tambaye ka ina ka gani ba za ka iya ka nuna ba to kada ka fara mutane wannan da an fahimta ko kuma ka yi ihala ka ce na ji malam wane yana cewa kaza to kaga yanzu ka yi ihala ka mai da al'amari zuwa ga wancan malami ima wani abu ya taso ba kai ne ka faɗa ba wancan malami ya faɗa a ji a samu wancan malami an fahimta na sau da dama masu wa'azi suna faɗin abubuwa cikin wa'azi amma idan aka tambaye su ina ka ga wannan a wani littafi ka gani amsa ba ta fitowa ni na gwada wani mai wa'azi na ga wannan wata fatawa ce na ji a rediyo yana yi sai ban gamsu da wannan fatawar ba na buga na buga ni ban san wannan fatawar ba na sa wani ya tambaye shi na sa wani ya tambaye shi don idan na tambaye shi akwai matsala na sa wani ya tambaye shi malam ka ba da fatawa kaza da kaza a rediyo wani ne yake so ya san a ina aka sa wannan bayanin za a samu sai ya kama sunan wani- wani malami malam wane ne na ji shi yana faɗa a karatunsa na littafi kaza da kaza da aka faɗa mu wannan sai na tambaye wancan malamin alaga ta malam kai ne kayi wannan bayani a cikin karatunka na littafi kaza da kaza ya yi shiru ita shi bai iya- bai iya tuna cewa ya yi wannan bayanin bai iya tuna cewa ya yi wannan bayanin to kaga abin da za ka fita a gidan rediyo ka cewa mutane halal idan kuma aka tambaye ka a wurin littafi ka gani ba za ka yi ka nuna littafin ba kaga akwai matsala
Eh.
akwai matsala akwai matsala sanda kuma kwanakin baya ko wani dan uwa da ya fatawa akan wani abu ba na so in faɗi wannan da fatawar ta yaɗu a social media hankalin mutane ya tashi na kuma littattafai na duba inda ya isha inda ya ihalace littafi kaza abin da yake rubuce a gurin daban abin da shi ya faɗa daban na kira shi na tattauna da shi na ce ka je ka canja wannan fatawar ta haka kuma Allah saka masa da alkhairi ya karbi shawara ya ji ya canja wannan fatawar kuma ya yaɗa ta Allah
to to shi yasa manzanni tunda muka karanta kan annabi annabi Hu- Nuh da annabi Hud kuma ga annabi Salih suke cewa ya kawai mai ara'aitum in kuntu ala bayyinatin idan na kasance akan hujja hujja mai karfi bayyinatin tankir li li ta'zim hujja mai karfi ko kwara mai girma ka wani muhimmi ne duk abin da zaka faɗa mutane ya zama to kana da hujja ala bayyinatin min rabbi kuma bayyinatin min rabbi daga wurin ubangiji na ba ni na kawo ba dan da ni na kawo za ku ya kuture amma Allah ne ya aiko ni da wannan hujja kuma ba nan ya tsaya ba wa atani minhu rahma Allah subhanahu wataala ya bani daga gare daga gare shi rahma ma'ana annabta domin annabta zabi ne Allah zai zabi bayinsa ya ba su annabta da saƙo ya ba su manzanci wani rahma ne domin a sanadiyar wannan shi ma annabin zai samu rahma a sanadiyar wannan mutane da yawa za su samu rahmar Allah to sha sa ma Allah ya kira manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin annabta rahma ce shi ma annabi zai samu rahma ya kira mutane zuwa ga addinin Allah su karbi sakon Allah su yi imani da Allah su samu rahmar Allah su samu gidan aljanna a nan duniya mu samu rahmar Allah to shi yasa Allah ta ke kira annabta rahma rahma Na.
wa atani minhu rahma faman yansuruni waye zai taimake ni min Allah daga Allah ma'ana in asaitu idan na saba masa in asaituhu idan na saba masa ku abin da kuke nema yanzu shine in bar wannan da'awar in daina ce muku ku daina bauta wa gumaka idan na yi wannan na saba wa Allah Allah da ya zabe ni ya bani manzanci ya bani hujja na na saba masa to idan na saba masa to lalle ko Allah zai mu azaba to idan Allah ya tashi yi mun azaba faman yansuruni min Allah wane ne wanda zai iya hana Allah ya mun azaba babu shi na istifami ne amma nafiyu idan na saba wa Allah babu wanda ya isa ya hana ni wanda ya isa- ya isa ya hana Allah Allah ya mun azaba to saboda haka babu yadda za a yi in bar wannan kiran da nake yi muku zan ci gaba da da'awa in yi muku wa'azi ku yi imani da Allah kuma zan ci gaba da faɗa muku ku daina bautawa gumaka ku bautawa Allah subhanahu wata'ala shi kadai to sai yake cewa fa ma taziduna ni ghayra takhsir in dai har na yarda na karbi shawarar ku cewa in bar da'awa in saba wa Allah idan na yi wannan ai babu abin da za ku ƙara mu ba ku ƙare ni da komai ba sai khasara tabewa da barin hanyar Allah subhanahu wata'ala mana babu wani alheri da zan samu ku idan na karbi shawararku amma idan ku kun karbi shawarata kun yi imani da Allah kun gaskata ni to za ku samu rahmar Allah subhanahu wata'ala amma ni idan na karbi shawararku ba wani alheri da zan samu sai ci gaba da cewa yi musu bayani wa ya qawmi ya ku mutane ta ku mutane na hadhihi naqatullahi lakum aya wannan taguwar Allah ce lakum aya aya ce gare ku fadharuha ku kyale ta ta'kul fi ardillah ta ci a kasar Allah wala tamassuha bisu'in kada ku shafe ta da wata cuta fa ya'khudhukum azabun qarib sai azaba makusanciya ta kama ku anan ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية دام القرآن كنا فوسو قرار الله يا فيجي يا يا أكي أكا سامو تاغوا تألا أما أنا الله تعالى بيكاو با فمن دي فارو شيني da ya zo yana musu da'awa yana cewa shi annabin Allah manzan Allah suka ce inda gaske inda gaske ne kai manzan Allah to ka fitar mana taguwa a cikin wannan dutse suka nuna wani dutse Allah ta'ala ya ambaci wannan ma anta illa basharun mithluna fa'ati bi ayatin in kunta minas sadiqin ai kai mutum da irin mu muna ganin ka girma a cikin mu yanzu kuma ka zo ka ce kana karban sako daga Allah kai mu bai da wannan ba ba gaskiya kake in dai da gaske kai manzon Allah ne abinda kake faɗa gaskiya ne to ka fitar mana da taguwa a jikin wannan dutse mu gani kaga sun kawo in kunta mina sadikina in lishak su a tunaninsu babu yadda za a hakan ya tabbata don suna da gamsuwa cewa shi ne makarici ne to shi yasa suka nemi abin da yake mustahil a tunanin dan adam abin da a ganin dan adam ba mai yiwuwa ba ne dutse ma malamai suka ce dutse ne hajaratun samma dutse ne wanda yake babu babu inda ya tsage babu huji a ciki dutse ne wanda babu huji babu inda ya tsage to suka ce a cikin a jikin wannan dutsen ka fitar mana da taguwa sai annabi salih alaihi salam ya roki Allah aka zo aka tsaya suna ji kowa yana gani dutse ya tsaki ga taguwa ta fito daga jikin wannan dutsen kuma taguwan nan tana da juna biyu nan jikinta kuma yana motsi duk suna gani duk lokaci guda da suka ce sun yadda an fahimta da suka ce sun yadda to amma kuma sai kuma aka ba da sharadi da za su yi ta'amuli da wannan taguwa ba wai kawai shi kenan sun nemi taguwa an kawo musu taguwa zance ya kare ba su suka tsokano saboda haka yanzu kuma akwai sharadi ka'ida ta yadda za su yi ta'amuli da wannan taguwa to shine annabi salih yake ce musu ya qaw wa ya qawm ya ku mutane na hadhihi naqatullahi wannan taguwa ce taguwar Allah ce me yasa taguwar Allah malamai suka ce idafatu litashrifi wat takrim don girmamawa kamar alka'abatu baitullahi almasjidu baitullahi don girmama guri ne mai girma mai daraja to wannan taguwar taguwa ce ta musamman taguwar da aka fidda ita cikin dutse ta musamman ce ta kai ta wannan aya ce ta Allah sannan kuma a wajen halittarta da haka malaman tafsiri suka ce wajen girman halittarta da yanayinta da ɗabi'unta daban take da sauran raƙuma ana fahimta to wani shine sai aka fara sa musu sharadi na farko lakum aya wanda aya ta Allah ku kula da ita saboda haka sharadi na gaba kuma fazaruha ta'kul fi ardillah ku kyale ta ta ci a ƙasar Allah ma'ana Allah ya ɗauke muku ci da ita ba ku ne za ku ciyar da ita ba ƙasa ta Allah ce wannan taguwa ta Allah ce kuma abin da tagora za ta ci na Allah ne ku da kun nemi aya an ba ku aya sai kuma sharadi na biyu wala tamassuha bisu'in kada ku shafe ta da wata cutarwa kada ku dake ta kada ku kore ta kada ku cutar da ita duk abin da zai cutar da wannan taguwa kada ku ko wannan sharadi nawa kenan na biyu kenan sharadi na uku anan Allah ta'ala bai kawo ba amma Allah ta'ala ya kawo a wasu gurare qala hadhihi naqatullah لها شرب ولكم شرب يوم معلوم قال هذه ناقة لها شرب نعم قال هذه ناقة لها شرب وناقة له قال هذه ناقة الله و...
هذه ناقة لها شرب ناقة الله من شيء آه ناقة الله مم. قال هذه ناقة نعم نعم قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم wannan taguwa ce tana da ranar da za ta sha wato ruwan shan su kenan kuma kuna da ranar da za ku sha wa nabbihum anna al-ma'a qismatun bainahum kullu shirbin muhtadar to ruwan da suke sha to sai aka samu sharadi za su ware rana guda na wani taguwar ranar da taguwar za ta zo ta sha tusu ba za su daga wannan ruwan ba daga wannan rijiyar ba wannan rana ce ta wannan taguwar kuma ranar da za ta sha Allah subhanahu wataala ya ba su dama su tatse nonon madarar wannan taguwar su sha to malamai suka ce saboda irin yawan nonon za su tatse su cika kwanukansu duk abin da suke bukata su samu daga wannan nono sai kuma rana ta gaba kuma rana ce ta wannan rana ce tasu rana ɗaya nasu rana ɗaya tasu rana kuma ɗaya ta wannan taguwar an fahimta kuna nuna mun lokaci sauran minti uku to isa da bari mu karasa to ana fahimta wannan shine sharadi na uku wuni ɗaya nasu wuni ɗaya kuma na taguwa ranar da yake wurin da yake na taguwa ba za su zo su sha daga wannan ruwan ba ranar da ke ranarsa ce taguwa ba ta zuwa domin tana aiki da al'amarin Allah ne dama an shirya da ita wannan shine sharari na uku da aka ba su to shine annabi salih alaihi salam bayan ya faɗa musu ka'idoji sai ce fa ya'khudhukum azabun qarib idan ba ku kiyaye sharri da aka baku ba to fa in kun tabata in kun cutar da ita to sakayar ita ce fa ya'khudhukum azabun qarib azaba mukusanciya za ta afka muku za ta same ku to sun yi tambaya dama sha sa ba a san tambayar ayoyi idan aka tambayi aya ba a kiyaye ba abin da zai biyo baya shine mai azaba to shasa Allah ta'ala yake bada wa Qurayshawa wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kazzaba biha al awwalu Qurayshawa suna neman aya inda kai ya kai annabi Muhammad in kai annabin Allah ne na gaske da gaske aka wani aya kaza aya kaza Allah ta'ala yake cewa babu abin da ya hana mu ba dan ba za mu iya bane za mu yi mu turo da aya amma idan aka turo da aya kuka karyata fa azaba za ta biyo baya amma idan ba kawo aya ba to Allah zai iya saurara muku to shine anan da suka tambayi wannan ayar Allah ya kawo musu ayar da suka nema kuma aka sa musu sharadi to lalle kuma sai ya zamanto kiyaye sharadin ya zamanto da wahala kuma annabi salih alaihi salam ya yi musu gargadi Allah ta'ala ya tabbatar da cewa wannan taguwar za a ba su amma za ta zaman fitina a gare su Allah ta'ala ki inna mursilun naqa fitnatan lahum fartaqibhum wastabir lalle zamu turo da wannan tagowar da suka nema amma za ta zaman fitina jarrabawa a gare su kuma haka ya zaman ba su iya sun kiyaye wannan sharrida wadannan sharrida da Annabi Salih alaihi salam ya fada musu ba suka zo suka saba kamar da aya ta gaba za ta yi mana wannan bayani suka tsokani wannan taguwa suka kashe ta sai kuma azabar Allah ta biyo baya Allah subhanahu wata'ala ya sanya mu daga cikin wadanda suna sauraron gaskiya amin kuma suna aiki da gaskiyar amin abin da muka fara zama daidai Allah ba mu na dasa gaba daya amin abin da muka yi kuskure Allah subhanahu wata'ala ya yafe mana gaba ɗayan mu Allah sa albarka cikin abubuwan da muke tattaunawa Allah subhanahu wataala ya ba mu zama lafiya wannan kasar tamu da sauran kasashen musulmi subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik